بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin kimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan yini na ranar alhamis sha biyu ga watan muharram shekara ta 1446 wanda ya je da sha takwas ga watan julai 2024 miladiyya a wannan majalisi namu da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab idan ba manta ba wancan sati ko wancan sati biyu da suka wuce mun ga mun gama babi na annushra yau insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga babi na at-tatayyur mala yace babu ma jaa fi at-tatayyur wa qawli Allah ta'ala ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن عنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل ويعجبني الفأل قال وما الفأل قال alkalimatu tayyiba yau malam abin da zai mana karatu a babi shine babi da ke magana kan a tatayyur canfi an yi ta magana akan canfi a wato katukan baya to yanzu kuma za a karaita shi da darasi saboda wato sakon ya isa lafazin a tatayyur yana magana akan atasha'um ba nasa ɗaya da atasha'um a larabci yana magana canfi ka canfa wani abu wajen ka zake ma wani abu ko ka ƙi masa kana jin cewa wannan abin yana da wata tasiri wajen samar da alheri ko kuma aka san alheri na abin da kake nema asalin tatayyur daga tatayyara ya tatayyaru at-tiyara asali larabawa ne suke wato canfa tsuntsaye at-tayyur kamar da aka sani ai tsuntsu tsayir tsuntsu at-tayyaru tsuntsaye to larabawa su ne suke canfa tsuntsaye yanda suke ganin cewa wato in suka dan kakkada tsuntsu kamar da wato hadisan baya da suka gabata in suka karkada tsuntsu to idan ya bi ta wata nahiya wata kusurwa to akwai irin fasar da suke bayarwa in kuma ya bi ta kusurwan hagu akwai irin fasar da suke bayarwa misali in ya bi ta kusurwan dama ya tafa alun sai su yi wato fata na gari in ya bi kusurwan hagu sai su yi fata wanda ba na gari ba fata na sharri idan kuma in kuma wato wani nau'i ne ma na tsuntsun ba akwai irin tsuntsun da sun gan shi shi ma wata suke canfa shi in wani kamar dai hausawa wani lokaci za ka gani idan mutum zai fita farkon safiya bai san ya ga wato abu launi baki ko bai so ya ga kuturu ko bai so ya ga kaza bai san wannan da yawa hausawa ana samun suma da ire-iren waɗannan canfe-canfe din har ma yasa larabawa suke cewa wato akwai asawani asawani shine wato tsuntsu yayin da ya zo maka ta bangaren dama damanka to wannan sai su kira shi asani ko asawani tsuntsaye kenan saboda ka tsuntsu ne ko kuma wata barewa ce kuma me albarik kuma shine wanda ya zama ta bangaren hagu in kuma aka sami wanda ya zama ta gaban ka shine annaqi ko annaqi wanda kuma ya zama ta baya shine alqa'id ko alqa'id to duk wannan suna suna suna suna fito irin munanan canfi da waɗannan abubuwa kusan su larabawa ba su su saba da ilimi na taurarin da sosai ba su astronomy bakon ilimi ne daga baya suka koya to saboda haka su ma dan hanyar da suka samu kenan suna irin wannan bije-bijen to shine ta wannan hanyar kazan shekaru ba za su bar mutane haka ba ko da baka san wancan ilimi mai zurfi ba to za su kirkiro muku wasu abubuwa ba su dan sauki sauki mu ma kaga ka saba ba a samu da irin wannan canfa-canfe wanda ba su da wani amfani saboda dai kar a bar mutum a haka wannan shine wato muka ce as-salih da al-barih da al-natih da kuma al-qa'id wannan shine fasara da Abu Ubaid yake hikaitowa daga daga ru'uba daga cikin manyan manyan malamai abin sama da ya kawo a tsayir a nan ko a tsayyur a nan shi ne wato ka fahimci cewa tsayyur canfiya daga cikin shirka nau'i ne na shirka babin shi kuma da wato babin da yake da ya gabata shine ka fahimci cewa kuma canfi hanya ce na farko mataki na farko da ake hikewa zuwa ga sihiri kuma kawai duk wani sihiri ka gani za ka asalin da dama canfi ne amma ne ake yi a dangata wasu wasu halittu za su iya yin wasu abubuwa wanda asalin mai yin wannan abubuwan ubangiji ne biyan bukatunka baka kuɗi baka haihuwa duk wani ake na ubangiji to yayin da ka jan ka jingina ma wani kace shi zai yi to kaga wannan abin da kai farko al'amari canfi yake zama kafin daga baya zama tsafin cikakke sannan kuma canfi tatayyur canfi kuma yana koya tawakkali yana koya tawakkali kolon wato dogaro da bawa yake yi da dangane zuciya ga ubangijinsa to yayin da canfi ya shigo to zai zama wato wannan abin ya kau shi yasa malam ya kawo mana wannan tatayyur a wannan waje saboda wato ya kara jan maka kunne game da cewa wannan nau'i na shirka sannan kuma hanya ce babba za ta iya da kai zuwa ga sihiri ko zuwa ga wajen boka ko kuma kai maka sihirin kai kanka malai cewa qaulul lahi ta'ala da fadan Allah ta'ala ala ku saurara inna ma qa'iruhum inda Allah abinda suke canfawa din wannan daga wajen ubangiji yake walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai da yawan su ba su sani ba wannan aya ce wani bangare ne da malai ya dauko ta a dabi'arsa bai ka cika kawo aya baki daya ba sai dai ka maka muhalli shahidin kawai aya ce ta suratul a'rafi asali ta zo ne akan wato annabi annabi Musa cikakken aya shine fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun idan wata wani abin alheri ya zo musu shi ke sai su ce to ai wannan wato namu ne wannan inda suka samu wani alheri yalwan arziki wato suka sami a ƙasa wacce take mai damshi wato akwai ruwan sama ya bije wannan ƙasa an sami alheri an sami taki an sami shuka ya fito suka sanar kuma Allah ta'ala ya kubutar da wannan shukan nasu duka wani abun da suke nema na arziki daga duka wani abin ki to shikenan sai su ce to wannan abin aikin mu ne mai kuka su dangata wa ubangiji sai su dangata wa ubangiji ko su dangata wa Musa misali su ce ai annabi zuwa annabi Musa zuwa ne bi alheri amma shikenan sai suka sai su ce wannan namu ne wannan lana hadihi mun tantance da ku samu haka Allah ya ba mu wannan ne saboda wani ilimi da muke da shi saboda wato mun san harka hanya harkar noma ne saboda mun iya ciniki mun iya kaza mun iya kaza mun iya kaza aikin mu ne wato aikin mu ne tukuru ya kawo mana wannan idan kuma wata wani sayya aka ce sayyatu wata yar karamar abin nan mummuna abu sai ya kaga annabi sai aka mata nakira ba ta alhasana ba can farko aya wa idza ja'atumul hasanatu a gaba kuma aka ce wa in tusibuhum sayyi'atu ita hasana ta zo musu sai su ce wannan kokarin su ne to kuma koyaya kuma aka samu wato wani wani mummuna abu ya shafe su shafa ma kawai shikenan sai su ce to ai wannan wato Musa ne ya jawo wannan shi da mutanensa wannan wannan wa'azi da ya tuka damu mutane da shi ya hada mu rigima da fir'auna ya hada mu kaza shi ya kawo mana wato kunci a rayuwa shi ya kawo mana wato fari shi ya kawo mana kaza shi ya kawo mana kaza sai suke wato dangata mu annabi Musa wannan wannan wato abin da ya same su na na abin da ba su na wato biqul aish wato kunci na rayuwa shi ne Allah ta'ala ke ce musu ala inna ma qa'iruhum inda Allah ala ku saurara qa'iruhum inda Allah abinda suke cewa ya sami suke suke sanfawa into wannan daga wajen ubangiji ne wato da hukuncin ubangiji da al'amarin sa ba annabi Musa bai da alaka bai da alaka wannan ubangiji ne ka musu shi saboda haka abinda suke kasance suna faɗa to suna faɗa ne akan jahilci shi sa Allah ta ce walakin aktharuhum la ya'lamuna sai dai da yawan su ba su da ilimi wato abinda suke faɗa suna faɗa ne akan jahilci saboda arziki da rashin arziki yalon arziki da kuma kuncin arziki wannan duka daga wajen ubangiji ne ba daga wajen wani mutum shi ɗaya ba kaga tare da cewa ubangiji ya san akwai sababi to amma bai cika sanya muna wato tike ma sababi a matsayin shi kadai ke yi ba muna wato wannan sababin ya zama ya makantar da mu daga duba zuwa ga musabbib mai koro sababin baki daya har ka taɓa tsammanin yanzu abin da ke samu a najeriya na yunwa na kaza na kaza ka ce ai kai wane ne kawai kai na tafiya shikenan kawai wannan arzikin zai zo a'a ka rika jin cewa wani abin da ya zo to lalle dai muka ja mu kanmu da muka ja mu kanmu kuma ubangiji ya tsana mana kudan mu saraka idan muna neman ubangiji ya faranye mun da wannan cutar da wannan kunci na arziki to sai mu rika nema daga wajen ubangiji daga wajen asali shi asalin wannan musababi to wannan kuma wani abu ne da dama kuma dama akwai shi saboda haka Allah ta lakita walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai da yawan su sani ba wannan shine malamai suka ce kaka ashe duk wanda yake canfi to duk masu yin canfi to zai zama cikin masu jahilai ne daga kafirai ko wanda suke batattu duk wanda aka same shi aikin shikenan canfi duk yayin da ya ga wani abu ya ce ai wanda ya ja mana wannan abin shine wane to wannan wato abin da yake aiki ne wato na na jahilai alsha Allah ta walakin aktharuhum la ya'lamuna a banda wannan sai fadin Allah ta'ala qalu qa'irukum ma'akum sai wannan manzanni nasu guda biyu suka ce ko wannan manzanni din suka ce qa'irukum ma'akum ai wato can fa kuna tare da ku a yan dukkitun bal antum maqam muslimun wannan shine wato ragowar aya dan kawai an muku wa'azi ai ku ne mutanen banza mabannata wannan cikakken wannan aya in ka je su ya san zaka same ta abin da ya faru ubangiji ne ya aika mu wasu wata alƙarya manzanni guda biyu daga nan kuma sai ya ƙara kuma ya ƙara na uku ma manzanni guda biyu kuma ƙara na uku saboda dai wannan sako ya kai to shi kenan sai suka koma suna canfa waɗannan manzanni suna cewa abin da ya same su na kunci na rayuwa su suka jawo musu wato wannan kaka kalduwa da yawa su masu yin aikin alheri suke kira zuwa ga alheri kuma ce an canfa a ce suna raba kai ce suna raba kai suna kawo banna a gari Allah ya cewa qalu inna tayyarna bikum suke ba da labarin su inna tayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la masannakum minna azabun alim abin da sai ga masu annabawan kenan mu mun canfa ku lalle wannan sharri da ke zuwa mana to daga wajen ku aka same shi in ba ku hannu ba to za mu jefe ku kuma za ku samu daga wajenmu azaba mai radadi sai wannan annaba suka ce qalu qa'irukum ma'akum ai camfin kuna tare da ku a yanzu kitun ban kawai saboda an muku wa'azi bal antum qawm musrifun ku din wato mutane ne mabannata a wannan ba qa'irukum ma'akum malamai sun mishi fasara fasara guda biyu fasaran farko shine wato qa'irukum wa tasha'umukum ma'akum bi sabbi af'alikum wato camfi da kuke yi da cewa da kuke yi wato kaza ya same ku na kuncin rayuwa na kaza na kaza na kaza to wannan aikin ku ya jawo wannan aikin ku ya jawo da kuma kafircewa da kuke da Allah ta'ala da kuma mutunci da kuke masa da kuma saba ma masu muku nasiha yayin da suka zo suna muku nasiha sai ku saba musu ku zama kun yi naƙiya da kunnin wato kashi ma abin da suke faɗa muku amma ba saboda mu ba saboda kawai zalunci kai da udwanin wannan shine wato zabin Muhammad ibn Jabari wannan shine fasarin da yace zahirukum ma'akum ay wato tasha'umukum bi sabi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihina kaga anan sai zama wato mu ba kamar ubangiji yana yana mana kashe ni kar ka zama wato aka yayin da aka samu wani malami na aikin alheri yayin da aka samu wani yayi kakkamu da addinin musulunci ko sai ai ka musulunci ga yace ba za ka kudi ba akai ustazancin nan naka ba za ka taɓa yin kuɗi ba wato shi yana canfa wato in aka riƙa kamo da addini to ba a samu alheri in aka riƙa kamo da aikin shedanu kuma ana samu alheri kaga wannan mummunan a cikin canfin ma wannan mummunan abu ne wannan shi da yake yin aiki alheri baka ce kuma shi ba zai samu aikin wato alheri daga wajen ubangijin ba sai dai wanda ke aikin banza kuma ka ce shi zai samu kuma ai ya kasance wanda ke aikin banza shi ne bai samu alheri ba dama kuma sunnan ubangiji ce al-ijtima'iyya cewa yayin da aka saba mushi to yakan yi hukunci yakan yi hukunci yakan yi wato narko na azaba yakan yi wato salado da wani jarabawa yanzu kamar wannan abubuwan da muke ake fawa a Najeriya kaga ko muke ko muso dai aikin mu shi shi muke wato shi muke girba wannan abin da muka rika yi ma ubangiji na kafirce ma ni'imomin sa to wannan dai shi muke girba ko mun ki ko muso wannan sunna ce ta ubangiji to amma kaga yanzu sai mu dinga juya abin wanda yake wani nasiha yana cewa mu zo mu kaza mu zo mu kaza sai a koma cewa ai shi ma ke jawo mu shi ke jawo in aka samu wanda ya fi yin wa'azin tauhidi sai a ce ai shi ke jawo raba kai in aka samu wanda ya fi yin wa'azin sunna sai a ce ai shi ke jawo raba kai ma al'umma da ya zauna kawai ya rika yin wa'azi na gaskiya da amana da zumunta da yanwantaka shi kuma yanwantaka dole ku samu wani abu karkashi wanda zai zama ya haɗa ku in kuka ce ba za ku yi wa'azin ba za ku ma juna gyara ba da kuma an koma ana kawai haɗa baki ne ba ana wato san a haɗa kai ba Allah ta'ala ya tsare sai ma'ana na biyu da malamai ke faɗa ce ƙa'irukum ma'akum wato anan kamar su annabawan ne suke wato maida musu martani suke musu addu'a kwatankwacin irin addu'a da suka musu mummuna da yayin da suka ce ai ku din mun canfa ku ba ku da alheri sai ce a ku ne dai ba ku da alheri aniyan ku tabi ku shine ƙa'irukum ma'akum a yanzu kirtum kawai saboda an muku wa'azi shi kenan kawai sai ku ce wato ba mu da alheri kudin ai mutanen banza ne wato mutane ne wanda suke mabannata kaga wanda sai daidai da irin fadin Allah ta'ala wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indik wa in yusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik min wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indika wa in tusibhum hasanatun ko sayi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah haka ayan take na وإن تسموا حسنة يقول هذه من عند الله وإن تسموا سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله نعم idan wani alheri ya same su ce to wannan ai daga wajen ubangiji ne in kuma wani aka samu wani abu ya shafe su ce to wannan daga wajen daga wajen ka ne kai maza Allah ka zo ka raba kai kai kaza kai kaza kai kaza sai Allah ce kul kullum min indillahi ai ka gaya musu dukkan su daga dukkan wannan abu daga wajen ubangiji ne wato daga hukuncin ubangiji ne da kuma wato lamarinsa da ya hukuntar amma da kuma saboda kuma aikin da kuke aikatawa wato da yadda yadda kaga wani abu ya sami al'umma to kaka tsammanin wannan abin ya same su ne haka nan a na'am wanda ya koro musu wannan azabar ubangiji ya koro musu shine al-musabbib amma sababin to wannan daga aikin su ne da suke aikatawa daga aikin su ne ubangiji yake sai dan musu kudan su dan su bari wa daraballahu mathalan qadatan kanat amilatan mutmainna يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إن جعل تعالى يا بقى مثالي لو تعالى القرية واتو wato alƙarya ne wato arzikin ubangiji na zuwa mata ta ko'ina sai suka butulce ma ubangiji suka kafirce masa sai Allah ɗan na musu riga na talauci da tsoro wato yayin da aka samu kafirci inda ubangiji na san ku da rahama to sai ɗan na muku yunwa da tsoro saboda ku dawo don kuma kuka zarmuka cikin zaben Allah kuma shi kenan ubangiji sai ya dauke wannan abin sai ya baku da cikin cikin ni'ima din to wannan bai so ku da shiriya ba kenan amma idan ya so ku da shiriya to zai baku rigan yunwa ne da kuma rigan yunwa ce da kuma tsoro kaga babu security babu abinci an daina yin noma kaza kaza kaza kaza kaza to ana so ne mu dawo idan aka tashi an ana neman maganin shi da maganin shi ne a dawo tukuna za a je a nemi magani na rayuwa wannan magani na rayuwa ubangiji ya shakanta mana mai riko da sababi a ji a gani wane-wane ba sa yin kasuwanci wane-wane a zo a koyar da kasuwanci a zo a gyara harkar noma a kawo taki a kawo kaza wannan duk dalili ne na sababi ubangiji kuma ya halatta mana riko da sababi amma asalin dalili shi da ke kawo balbalcewan gari ƙasa shi ne kafirce mu neman ubangiji ko da wato aka an an samu kafirai za ga ubangiji na basu suna ci suna sha da ba za ga dan wannan bangaren na jaran gari da kuma wato rashin mutunce mai neman ubangiji ko da wannan kaɗan suka rike sai ga ubangiji ba su arziki sadaka wannan suna cikin ubangiji duk wani mumuni ya san haka Allah ya ta ayyar da kitun bal antum qawmun muslimun wannan karshen ayan ma shi ita ma tana nuna cewa a duk wani wanda yake aiki su kenan canfi da kuma adawa da kuma masu gyara shi aiki su kenan adawa da masu gyara to wannan shi mutum ba mutumin kirki bane bal antum qawmun muslimun inji waɗannan annabawa ku ne mutane ba mutanen kirki ba ɓannata sau da idan kaga ka samu wato al'umma tsakanta da malamanta sai dai zage-zage ko da malaman an samu ɗaya biyu uku sun yi sun yi kuskure amma suka koma kawai sai dai zagin juya da tsine musu to wannan yana maka al'umma cewa ba mutane ba al'umma ce ta kirki ba bal antum qawm musrifuna dan wani abin da wannan annabawa suka yi kenan a in kirtum kawai dan an gaya muku an muku wa'azi shikenan sai ku sai ku fatsama akan mu Allah ta'ala yace yace suka ce bal antum qawm musrifuna sau da shi ma canfi ka canfa wani malami ko ka ce ka canfa wani mai gyara ka ce shi ya kawo maka talaucin da kake ciki to wani ɗabi'a ce ta mutanen banza da wanda ba san addini ba amma wanda suke sun san addini sun san cewa masu kira zuwa ga gyaran gari ma musamman gyaran imani da tauhidi da sunna to wani suka fi kowa gyara gari in akwai irin waɗannan mutane su ne za ka ga wato gari zai gyaru a malar cewa kaulihi ko ana biyu huraira hadisi daga abu huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا عدوى باب wani abu da yake wata cuta da take fantsama ma wani take harban wani la adwa wannan akwai abin da manzo yake magana ba yana magana babu cuta wacce take harba take harbi ba babu wani cuta da yake harbi ba ba shi ke magana ba a'a akwai abin da yake magana za mu yi magana insha Allah akan sa wala tiyarata sannan kuma babu tamfi mazala yana kora canfi wala hamata alhama wasu malami suka fassara shi da wato albuma albuma shine kamar mujiya kamar mujiya da ka san al'ummai da yawa sun sun canfa mujiya mujiya ko a cikin yan wata dabbobi tsuntsaye ba ta da farin jini saboda haka riya ta sauka waje sai a ce ko tana cewa ciwo ko mutuwa eh haka ake faɗa to wannan shi mazala ke cewa to la hamata lalle duk wani mai tauhidi to ya daina yi wannan itikadi wanda ba na ba na kirki ba wasu ka ce hama ana magana ne na na wato mazala yana kore wani aqida ce ta larabawa na da shine wato in mutum ya mutu in kashe shi aka yi idan ba a ɗau fansa ba to shi kenan sai wata uh, tsutsa ta fito daga jikinsa sai ce ta wato kara kai na a wajen kabarinsa tana neman a zo a ɗau fansa har zuwa ajirin wani na wani lokaci wasu sai wala safara safara wasu malamai suka fasara shi da wato safar safar anan abinda ake magana shine wato yanda aka camfa a wata na safar ana ganin cewa akwai wasu abubuwa inda aka canfa shi sai maza Allah ya cewa to wannan canfin ba daidai bane kamar yadda mun ma za ga mun canfa wasu ranaku daga cikin ranakun da muka canfa akwai laraba za ga a ce duk abin da ka fara ran laraba to sai ka cika shi ko da ke galibi mu wannan ba canfi ne ba galibi wani alfalu ne alfalu muke da shi da laraba alfalu muke da laraba galibi wato fata ne na gani amma shi ma dai wannan akwai yana gami da wannan wannan alfalu din malaka na magana na'am eh na'am eh ina ko watan zafi ko wani abu ko eh shi ma za ka ji an canfa a ce kaza kaza a kawo wasu abubuwa da alakanta su da shi wanda ba su da alaka a wasu ko suka ce a asafar shi ma shi anan yana da wani ma'ana daban asafar daga cikin ma'ana da suke bashi shine kamar a subhanallah to ba nan ya kuce mun kuma na'am ya ai mun shi muka ce akwai masu masu canfa safar din eh sai maza ce wa mal falu a na dan tsallaka ko akhrajahu mala ce sai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da ma ashabus sunan suna rawaito ta hanyar ibn shahab az-zuhri daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf daga abu huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ya ce walahuma ko kuma zada muslim muslim ya kara wala nau'a annau shine wato canfa manzila na kamar wani wato wani mataki na na wata wata sai shi ma a canfa ya ce watan kaza yana kawo kaza kamar mun ma za ka wani lokaci muna cewa watan kaza yana kawo ruwan sama august a watan ruwa ne ko wani makamacin wannan galibi bai kamata ba wai dan wannan yana kore babu wani wata wani lokaci da ubangiji dama yayi a yanayin suna na kauniyarsa cewa idan an zo kan wannan gaban damar ta zama ta kai ta yi tsaka ba ba wannan ba amma karkarin cewa wannan watan shi ke baka ai wannan watan ai ita shi ke bada ruwa wanda galibi wanda kuma yakan canza in ka duba wasu shekaru baya duniya tafiya take yi kuma wannan yanayin gudana abu yake yi a tun yana ƙara wata kwana ɗaya kwana biyu kwana ko ta za ka ya ƙara kwana goma in an yi shekaru ƙara kwana talatin daga nan kuma ya ƙara kwana talatin ya jirga wani watan kuma daga nan ma sai ya zama ya ƙara wata biyu wata shida har a kai wajen shekarar sai ka wani tafiya duniya tafiya take yi ba zama take waje guda ba shi ka tabba wani wata guda ɗaya duk wannan matsala ya hana mu akwai wasu wani ma'anan banda waɗannan ma'anoni za mu zo mu magana a kansa wala gula al-ghul shine kamar fatalwa shi ma wani akwai wani ma'ana ko banda wannan kowanne dai akwai maganganun malamai da suke akan wannan ma'anar waɗannan hadisai al-ghul daga cikin ma'anar da yafi shahara wajen malamai shi ne a fatalwa wala kuma kuma ya tabbata an Anas daga Anas qala manzo Allah yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama yace la adwa wala tiyara wato babu harbi babu wani abu da yake harbi a karan kansa shi in kaga wani ya harbe ka da wata cuta ta ubangiji ne ga dama wannan abin sababi ne ba shi ne asalin musabbibin ba ba shi ne mai kadartowar ba walatsiyar kuma babu canfi sai zala ce wa yajibun alfa'al alfalu yana bani yana bani sha'awa yana bani sha'awa alfalu shine fata na gari fata na gari misali idan ka ga wani mutumi a sunansa wato Umar ko Ammar ka ce to wannan lalle tun da dai ana neman ko ka samu yaranka ya haya saboda ya rayu saboda wannan suna yana akwai wani alaka da yake da shi da rayuwa ko ya ishu ko umar wannan suka ce a shi alfalu ne akwai dan bambanci tsakanin shi da tsakanin shi da kamar yanzu da ka zo kana zuwa sai ka sami wani kana neman wani abu sai ka ci kibis da wani wanda mai suna kamar amfani to kaga kana neman amfani ko gashi ka hada wani mai suna amfani sai ka ce alhamdulillah ai insha Allah ubangiji zai zai samu samu amfani kai ba kanka kace wani amfani shi da kama ka amfanin ba cewa kace alhamdulillah wannan ara shi da aka samu da kici musu aka samu insha Allah ubangiji kai ma zai baka wato abin da dinka to wannan shi alfa'alu shi ne mazalaka cewa yujibuni alfa'alu alfa'alu na bashi sha'awa qalu wa mal fa'al menene alfa'alu qala alkalimatu tayyiba shine wato kalma mai kyau kalma mai kyau kaga wani bai da lafiya sai ka ce ai insha Allah wannan ba sauki ya samu sauki ya samu sauki ya zo ai wannan wahala da muke ciki a ƙasar nan ai ma sauki ya riga ya sa- ya zo to wani alfalu ne alfalu ne wannan shi kansa zai taimaka wajen a sami wato a ƙarfin zuciya da zama zuciya ta ƙara gomawa zuwa ga wajen ubangiji a rika tunani cewa lalle ubangiji ya kawo fatahi to wani mazala yana son wannan akwai dan bambanci tsakanin shi da tsakanin shi da wato a tatsayyur canfi insha Allah za mu zo mu sake magana a kansa sai dai wannan hadisi na Abu Hurairah akwai akwai ta fuskar sina hadisi za mu dan yi magana a kansa a mun ci hadisin Abu Hurairah yana cikin as-sahihain ya cikin kuma kutubus sunan kutubus sunan ibn shahab az-zuhri yake rawaito daga abu abdurrahman as-sulami afwan daga abu abdurrahman ko kuma abu salama ibn abdurrahman ibn auf daga abu huraira kuma yana rawaito ta hanyar wasu ma banda su sai rawaito daga abu huraira wannan hadisi babu san ta ma gami da shi kuma yace an rawaito daga anas bin malik hadisin anas bin malik yana cin shi ma sahihaini suna rawaito ta hanyar hammad bin yahya al-audi daga shu'ub da kuma shu'ba ibn al-hajjaj dukan su bi daga sahar ibn ja'amat as-sadusi daga anas ta wannan lafazi ko la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'l banda shi kuma akwai hadisin Jabir saboda wannan hadisi abin da yasa nake son mu faɗi hanyoyin sa saboda akwai wasu hanyoyi da yazo Abu Hurairah da ruwaya da hadisin so sai ganin kamar a ce an an share hadisi ne baki da wannan la adwa ko kuma Abu Hurairah ganin hadisin ya ci karo ne da hadisin cewa la yaridu al-mumrid ala al-musihhi akwai hadisin da mazala ya hana cewa a zo a hada wato raƙumi wanda ke mai ƙazuwa a hada shi da raƙuma wanda ba su da ƙarzuwa saboda kan ya harba musu wannan ciwo din to abu hurairah yana ruwayan hadisan duka guda biyu sai ya zo ya daidai ruwayan wannan la adwa ko ba ruwayan wancan da aka tambaye shi me dalili sai ce ni ba ba ku wannan hadisin ba eh to ina son a fahimci hadisin ya tabbata dan wani zai ce ai ga yana hadisin abu hurairah ba yana kai ta kansa kasan yanzu abu da shi da babi da farin jini wurin wasu wurin masu sunan mazala yana da farin jini wajensu amma masu tarnaki masu sunan mazala bai da farin jini to za mu faɗi hanyoyin hadisin kun ga hadisin ya tabbata daga hadisin Anas bin Malik yana cikin sahihaini yana cikin kutub na tafan hadisi ana rubuta shi ta hanyar Hammam ibn Yahya al-Audi da kuma Shu'ba ibn al-Hajjaj duka su biyu da Hammam da Shu'ba suna rawaitowa ta hanyar Qatada ibn Da'amat as-Sadusi daga Anas bin Malik dan haka hadisin ta hanyar Anas ya tabbata ko da Abu Hurairah ya manta to ta hanyar Anas ya tabbata to banda shi kuma akwai ana rawaito ta hanyar Kujabi dan Abdullahi hadisin yana cikin sahih Muslim yana rawaito ta hanyar Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki daga Jabir dan Abdullahi Jabir ya faɗa shi ma makamacin haka la adwa wannan hadisi yadda kuka ji a haka saboda shi ma kaga ya tabbata ta hanyar sa kuma Abu Zubair al-Makki duk da wasu malamai suna jifa shi da tadlisanci amma ya sarrafa cewa ya ji hadisin daga Jabir ta hanyar Abu ta hanyar Ibn Jurayj al-Makki ruwan sanati sahih Muslim shi ma saboda haka kaga wannan hadisi hadisi da ya tabbata tabbata daga manzon Allah akwai ma hadisin daga Ibn Umar shi ma akwai hadisi daga wasu daga cikin sahabbai saboda hadisi tabbata ya tabbata wajen manzon Allah ko da Abu Hurairah daga baya ya ce shi ya manta wannan hadisi saboda yana ya tsaya akan hadisin la yuridun mumridun ala musahhin cewa lallai kar a hada raƙumi mai karzuwa da kuma raƙuma wanda suke ba su da karzuwa mazala ya hana wannan to akwai mafuskantarsa abu huraira ko dai akwai hamsa da malamai ke bayarwa me yasa ya faɗi haka a wannan inkarin da abu huraira yana cikin sahih muslim in an duba yana kuma cikin sunan abu abu abi dauda a wasu malamai sun dauki wannan inkari da yace shi bai bada hadisin ba ce masa aka yi da yazo yana kawo wannan hadisi na la yuridu mumridun ala musihin sai wani dan uwan dan uwansa dan amminsa ne haka sai ce amma ba kake ba mu hadisin la adwa ba sai ce a ni ban ba ku wannan hadisin ba ba haka ya ce shi bai bayar ba to malamai wajen tafiyar da wannan hadisi suna da magana guda biyu watakila maganar ta kai uku maganar farko shine a dauke shi a babin ya manta ne shi masumi ne zai iya bada ilimi kuma daga baya mata ilimi wala kuma ya yawaita wato ana samun haka daga cikin sahabbai ko daga cikin musamman tabi'ai su bada hadisi wato kuma daga baya zo shi ya ce ya ba mata hadisin baki daya to idan wanda yake rubuta hadisin shi amintacce ne ana karba cewa ya mata baya baya gurbata wancan hadisi din malamai suna wallafa littafi suna wato a ko da a ulumul hadith si babi na musamman babu fi man hadatha wa nasiya ko ko ma si ma yi littafi ka kan kan wannan si ina da littafi kan wannan littafin da sa mashi suna shine man hadatha wa nasiya malamai suna da wani tafi akan wannan to me idan abu abu hurairah ya manta babu wani matsala duk da addu'a da manzo Allah ya masa kaga ya masa cewa Allah ya sanya ya rika rike wannan wato kafin da yake samu kaga dan ya ci a cikin kashi goma abu ɗari ya mata ya zo cikin tare ya mata abu daya ya ci jarabawa kuwa kuma wannan addu'a ta yi amfani ila iyaka dai yana sai nuna maka cewa to duk da an masa wannan addu'a dai to amma ya nan bawa na ubangiji ubangiji in ya ga dama zai iya tafi da wani dan wani abu kamar yadda shi ba manzo Allah wani lokaci ai Allah ta'ala ya masa alƙawarin cewa sanu qulika fala tansa ka bari kawai shi ke nan in mun karanta maka ba za ka manta ba su ce illa ma sha Allah to illa ma sha Allah ce wata yana kafin kuma sai ya dan manta shi ba sai juya ce ina ubay ibn ka'ab baya kusa ne to baka tana ba sai ka tana mun ba to shi ma Abu Hurairah ya manta ne to me ya matsala a ciki balle a ce kaga shi kirwa yake ko na maka wacce haka ka san orientalist din su ba su da dama yanzu sai su zaji Abu Hurairah saboda wannan wannan hadisi to dalibinsa Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf da yazo wajen wannan hadisi ce wala amri لقد كان ابو هريره يحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى yace ai ku tabbata abu hurairah ya dinga ba mu wannan hadisin ba su dai ba su bi ba cewa la adwa ya ba mu wannan hadisi din fala adri amma ni ba sani ba ana sai ya manta ne dai na bada wannan hadisi ana sai abu hurairah au na saka hadul qawlain al akhar ko kuma abu hurairah ya tana cewa ne hadisin nan na biyu ya share na farkon da manzo Allah ya faɗa wannan hadisi daga baya aka samu wannan hadisi ya share shi wannan ba kuskure ne a maganar nan wannan ba zai yiwu zama haka ba a dai dauke ta abin ya manta din ya fi kama amma a ce wai wai abu ne na magani abu ne na cuta to cuta ko dai zama dokar kenan ba ba za ta mana su wani masu ba a nasu kalmasu ba ana samun shi ne a wajen hukunci wajen hukunci amma ba wajen a ce kaza na kawo cuta ko kaza baya kawo cuta ba in yana kawo cuta cuta ba sai yana kawo ba in baya kawo wato kuma baya kawo ba wannan wata magana ce da ba a cikin sunan abi dauda az-zuhri yake cewa qala abu salama kad haddatha bi tabbas ya ba mu wannan hadisi wa ma sami'tu aba hurairah nasiha hadithan qattu ghayruhu ghayruhu ban taba jin abu hurairah ya manta wannan hadisi ba sai wannan hadisi kaga abu sha abu salama ya fi tsammanin cewa abu hurairah mantawa yayi ya manta hadisin ne wani ɗaya daga cikin amsa da malami ke bayarwa kenan muka ce kaga wannan babu wani iskali manzo Allah idan shi kansa manzo Allah ya masa alƙawarin cewa za mu karanta maka ba za ka manta ba kuma an samu so daya ya manta to me kuma abu hurda an samu mazala ya masa wannan addu'a addu'a maza ta tabbata sa kuma ta haka wannan mantawa so da yayi ba zai bashi iskali ba sadaka wannan hadisi ya tabbata ko da abu hurda ya ce ya manta akwai wannan suhail ibn abi salih al-samman na kaji na suhail to shi ya samu wata yar matsala daga baya ya samu yar matsala daga baya suhail ko kuma abu salih babansa ina tsammanin abu salih al-samman ne babansa da ya samu ta'yan maza daga baya shi ke sai ya zama ya dan manta wasu daga cikin hadisansa ya zama iya aka wasu hadisan ya dan manta da ya samu matsala har a ce yayi wani da ya dan yi wani rashi ne haka har daga baya sai ya dan sun kuce masa kwalwa wata ka kuma shekaru wata ila saboda haka da ya zo kuma Allah ta'ala ya sanya ya dan dawo cikin hadisansa ya warke shi ke kuma sai ya zama wasu daga cikin hadisansa ya manta to da aka zo aka zo aka zo wani hadisi a wajen su sai ya ce shi bai san wani hadisin ba sai aka ce to a amma kuma wani malami ne a Madina malamin Imam Malik Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ar-Ra'i malamin sai Imam Malik shike riwayan wannan hadisi daga wajen kashi Abu Salih as-Samman sai yake cewa ko dai shi ko dan sa ina jin Suhail ne dan sa Suhail sai yake cewa to in dai ko shine yake riwayan wannan hadisi daga wajena to yanzu ka je ka ruwaice shi daga wannan malamin daga wajena saboda shi wannan Rabi'a mai gaskiya ne sai kaga wannan shine ra'ayin malaman hadisi ko ka manta akwai irin mantawa da malami idan ya zata ka manta ne kawai je ka waɗannan ba su ƙarya ba ba sa ƙarya in ka manta baya baya fitar da shi ruwayan da rawun ke ruwaitowa bal daga baya ma sai zama shi yana ruwaitowa daga daga shi Rabi'a din sai in ya tashi wato hadisin sai ya ce Rabi'a ya bani hadisi cewa ni na bashi hadisi daga babana eh kaga inda malamai suke eh rabi'a yana bani yana rawaito hadisi ya rawaito ya bani hadisin nima daga baya cewa nima na bashi hadisin daga babana aka ya rawaito shine suhaib kenan sadaka wannan babu laifi da aka samu abu huraira ya mata hadisi da guda daya me matsala cikin wannan babu matsala insha Allah ta'ala a wasu suka ce a nan abu huraira ma daga ganyen manta din akwai dalilin da suka faɗa haka ba wai sun faɗa ne haka nan ba ya faɗa ne suka ce saboda ya ladabtar da ɗalibinsa ɗan ɗan uwansa alharif ibn abi dhubab al-harith ibn abi dhubab abu hurairah yana bada wannan hadisi la yuridu mumridun ala musihhin yana bada wannan hadisi kawai sai dan dinga dan bujuro masa da hadisin la adwa kuma to kaga wataƙila abu hurairah yana ganin ya kamata ya bari ya dire tukuna sai ka ce to amma nan ka ta malam ka ba ganin hadisin wancan da wancan a zo a mun bayani to sai dinga bujuro masa da shi faraja'ahu rajulun a riwayan a riwayan wato a sunan abi dauda ce faraja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo ya bujuro masa wannan hadisi to sai zo an faɗi sunansa a cikin sahih muslim sunansa al-harith ibn dhubab ibn abi dhubab dan ammin abu huraira sai yake cewa amma baka kake ba hadisin bayan haka zaka zaka zaka zaka zaka sai abu huraira yake cewa to ni bai ba ku wannan hadisin ba lam uhaddithkumuhu ban ba ku wannan hadisin ba wasu kace kaga anan watakila yana masa ladabi ne cewa wato ya kamata ya saurara yadda ake karwato wani hadisi ko da shi a garin a garinsa ya ci karo to ya bari sai malamin ya jire yayin da aka zo a bayani ya nemi ƙarin bayani kuma bai gane ba sai ce to wannan tanasa walam yansa da gangan ya manta dan babu ladabi ko abin da ya kama da wannan wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suka faɗa kenan zai yi kuma wato wajen na uku ya zama abu huraira ya yi tsammanin cewa hadisan su sun ci masa karo ne kuma yake ganin kamar wataƙila ya yi sakaci bai tambayi maza Allah ya za a yi taufiki ba shi ma yana ta ƙoƙarin ya taufikin hadisan bai sami hadisan ya zama ya rasa ya zai yi ya taufikin hadisan to sai zama sai ya sauka da wancan hadisin yana gudun kada ya bayar dangata maza Allah hadisin da bai faɗa ba yana ganin wataƙila ko ya yi kuskure sai ya sauka da wancan hadisin na la'adwa ya riƙe la yuridu mumridun ala musahhin sai ya riƙe wannan hadisin saboda wannan hadisin na biyu ya fi daidai da kiyasi ya fi daidai abin da aka saba ya fi daidai da al-mahsus bincike ya nuna abinda muka saba na bincike kuru-kuru da yau da gobe ya nuna cewa wato idan aka sami wani wata cuta tana tana harba mutum zai iya harba ma wani cuta musamman tari ko numfashi akwai communicable disease dole akwai wannan saboda aka sai ya furke wannan hadisin wata hadisin kuma sai ya zama yana ganin ko dai yayi kuskure ko kuma shi bai fahimci wannan hadisin ba sai ya zama ya sauka to kaga wannan kuma duk wanda bai san wani abu ba to kuma za a samu wanda ya fi shi sani كتاب ذلك شيء وهذا بر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فربما مبلغ أو عام سامع ولكن إذا أبو ريك ممي فهمتي تفسرا با to sauran malamai kuma fahimci fasaran shi kuma da bai fahimta ba sai dai na hadisi ba da hadisin wannan wata shi ɗaya daga cikin ihtimali guda uku kenan a wannan alayi halin da ya kamar da muka faɗa ba ba zai kawo iskali ba da abu ya manta ko dai zama ya manta ne ko dai zama ya yi ladabi ne ko dai kuma ya zama a'a hadisi ne ta'arudi a wajensa shi bai fahimci hadisin ba sai ya ɗauki wanda ya gane wanda bai gane bai kuma dai da ba da hadisin a kansa wannan kowanne aka yi kuma ya yi babu matsala a kansa insha Allah a hadisin kamar da muka faɗa an kiyaye shi daga hanyar malamai da yawa akwai hadisin Anas kamar yadda ku gani a nan ya zo ta hadisin Anas ya zo kuma ta hadisin Jabir dan Abdullahi kamar yadda na faɗa muku a cikin sahih Muslim ya zo hadisin Abdullahi dan Umar sannan kuma ya zo a hadisin As-Sa'id duk wanda ya riga ya tabbata babu matsala akan sa insha Allah to sai ma'ana na la adwa la adwa akwai hadisi kamar da wannan wataƙila shi sa Abu Hurairah ya sami matsala a cewa la matsala yana kore wato harbi na harbi wato na na cuta cewa babu wata cuta da wani ke harba ma wani to amma kuma kaga shi a hadisin da ke cikin sahih Muslim da shi kashi Abu Hurairah da yake ƙara rawaitowa cewa ya ce la yuridu mumridun ala musihin ɗaya daga cikin hadisin kenan sadaka manzo Allah a wani hadisi ya ce sahih muslim hadisin amr bin sharid daga babansa cewa daga cikin wafat wafd wato delegation wakili na taqi ya zo da manzo kuma shi majhum ne kuturu ne wajen kuta tana ɗaya daga cikin abin da nan da nake fantsama cikin mutane to manzo Allah sai ya aika a gaya masa cewa ba sai ya iso ba inna qad bay'naka farji manzo Allah ya ce masa a'a mun maka mubaya mubaya ka zo zaka yi dai ko to shi ke nan ka je maka baya amma ka koma saboda kar ya zo ya samu mutane wani rigima banda wannan kuma akwai hadisin wa firra min al majdumi firaraka min al asad ka gudun ma mai cutar kuturta kamar yadda zaka gudun ma wato zaki wannan hadisan guda biyu malamai suna da banganu wajen tawfiqin su bazala dan da yace la adwa me yake magana in za ku tare lokacin aka samu corona ai wannan shi sa aka samu sabani na wasu daga cikin malamai har wanda ya bayu cewa to za a yi me su na shi ba distance abu za a yi za mu distancing junan mu hako ba za mu wajen sallah sannan kuma za a ba a kulle masalacin ko za a kulle ba da duk wannan aya an gina shi akan wannan fahimta wannan haɗa nan hadisai wani zai ce ai la adwa kawai bazala ce la adwa wani kuma zai ce a ai an ai bazala ya tabbatar cewa ana iya samun wato wato wani harba ma wani wani har wani wani ba kauye yake ce bazala cewa ai baka ganin ya ya ci sai musulmi hadisi Abu Hurairah daidai cewa to me ai ana samun wato raƙumi mai kazuwa a ji a shigar da shi cikin raƙuma masu kyan jiki kamar wato gazal kamar barewa ko gada kasan suna da kyau suna kuma da kyan jiki to sai kaban ta su da kaban su barewai din da wani kyan jiki sai mazala yake cewa to a to waye so su ta farko na farko ita waye mata waye sa mata kazuwa kaga a zahiri shi mazala eh ce mashi yake to ai wani lokaci ana samun mai kamajika dabba mai kamajika in aka ta a cikin dabbobi wanda ba su da kamajika sai zama ta harba musu sai zara ta to idan wata farko ita kuma waye sa mata sai ya gaya masa waye sa masa to wani fahimta wannan hadisai shine malamai kowa ya kawo magaganinsa yadda zai taufiki a kaulan wahidan abin da ya kamata a yi shine ai taufiki a sauke kowane hadisi akan halinsa a la'adwa mazala ya ce la adwa a wannan hadisi kuma ya wani hadisi ya tabbatar a shi kaga tabbatar wanda yayi a wancan hadisin ba shi tabbatar kore wanda yayi a nan ba shi kore wanda yayi a wannan hadisin daban shi ko tabbatar wanda yayi daban a eh ba nasa daban eh shi tanzilu al hadithain ala halatayn jama'a da a sauke wannan hadisai akan halaye halaye guda biyu akwai waɗanda suka yi kokarin cewa wannan mazala yayi shi ne saddan lidari'a to ko toshe kaman banna saboda jama'a abin da suka saba shine wato canfi saboda haka sai manzo Allah ya toshe wannan amma ba wai dan hakikani wannan wannan wato dabban take harba ma wata dabban ba to kaga idan kake sadda zari'a hasma lil mawdu' inji wasu malamai to gaskiya akwai iskali saboda shine abin da muka zama mahsus ko kuma mujarrad an yi bincike an gano cewa wani yana tari zai iya harba ma wani ko manzo Allah shine dai kusan abin da ya yayi aikace aka gani yace wa farra min al majdumi faraka min al asad wannan wafd na taqiq ya ce masa inna qad bay'anaka farji haka ya faɗa masa saboda a faɗi wannan magana gaskiya magana ce wanda yake akwai akwai abin dubawa a wasu suka ce anan manzala abin da yake magana yana kokarin kore abin da ya fantsama ne na mummuna kiyan larabawa cewa wannan dabbobi ko wannan cuta din ita ce take ɗarsasuwa ma wani wani bahaluki da kanta to sai ake kore wannan abin ake kokarin cewa tare da haka wannan sunna ce ta ubangiji ya sanya mata tana iya yi amma kuma zai iya zare mata wannan iko da ya bata kuma ta rana saboda haka mutum mai corona za ka iya samu kai ka je ka huda da shi ubangiji kuma ya kare ka kuma amma kuma duk da haka kuma ai wannan corona ana iya samu kuma wannan tarin ko numfashin yana iya zama kuma ka samu wannan cuta din saboda haka abinda ake so la adwa shine ba ita ce take harbin da kanta ba a matsayin tana da wani iko ubangiji ya ba ta iko in ya ga dama kuma zai iya cire wannan iko din to wannan shine abinda manzo yake cewa la adwa kuma wannan hadisi kaga shine yake ƙara karfafan cewa ka guje ma kuturu abin da ake guje guje ma kuturu shine wato saboda a guje ma wato ga'ilarsa a guje ma wato abin da iya harbi na na wato cutar kututta din haka zo haka lokacin da aka corona babu laifi wannan abubuwan da aka ce za a rika yi haka na kokarin a sa face mask a kuma kokarin a killace kowa a killace kai haka in aka zo a wanke hannu duk wannan abubuwa ne da dama can an riga a san a sunna na ubangiji yakan kaddaro wasu sukan zama sila na wasu samu wasu abubuwa to wannan kuma duk babu laifi akan haka insha Allah ta'ala to sai magana in an samu irin wannan za a iya yin wato sallah a dan rarrabe ko ba za a rarrabe ba wasu na cewa ba za a rarrabe ba wai rashin imani da Allah ne sa aka aka haka ko imani da cewa da kadar da ubangiji a to a shi ba ubangiji ba mazala ne kuma ya shar'anta mana idan ana annoba kan mu shiga ba in kuma kai kana ciki ko karka fito saboda me saboda zaka iya harba ma wani ai kaga dai wannan babu ne na cewa akwai harbi da inda dole sannan kuma a ya hana kuma kai ka shiga to me yasa kai ce kaka shiga wato kai nesa da shi kenan saka idan muka zo zamu sallah a babul larura akwai irin aka ko wani cuta da aka ce an ka hada saboda shi zai saban maka da wani cuta abin da bi a dan a dan ya tawari wannan babu laifi larura ta kawo haka duk abin da kuma ya zama da akwai larura a ciki kana ji ubangiji ya haramta mana kaza kan mutu kan mutu kan mutu kan mutu amma ta ce fa min tsurra fi ma khamasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim duk wanda ya samu halin kasa yi tsirari to Allah zai gafarta masa sadaka wannan abin da aka yi a malamai wanda suka ce za a iya yin wannan araba din su suka bi wannan cewa to waya yi kowa ya daidai mana to gaskiya magabata ba sa su su da su wato jami'i na sa dauka shi da muhimmanci ba magana ne a ce kai kai kade ba ka lura da kyau gani shi sa wani lokaci za a ce kai haƙuri ko ba ka ganin a haɗa sallah in liman ka ce a haɗa sallah to ka haɗa sallah kai saboda su jami'in magabata a wajen su babban al'amari ne a ce a bar jami'in to ai ka ce a bar wata sha'ira kuma wata sha'ira babba ta addini ka ce a barta sadaka ba nan magabata ba sa ganin wani abubuwan gaskiya sadaka idan aka samu wata cuta wacce take ubangiji ya kaddaro tana iya harban wani to babu laifi mu dau matakai babu laifi mu dau matakai matakan da suka dace da addini suka kuma dace da kuma koyarwa na masu lafiya lokacin ya kuma wa mu fara wani ba a biyu ne to a biyu biyu ba za a ce koyi ba kuma ai to wannan shine abinda malamai ke faɗa sai ce wala tsiyarata a tsiyara za mu sace magana ko next week insha Allah kan shi ma al'adu wannan magana ba ta kare ba a tsiyara shine wato a canfi kamar da aka sani shi na malai bana ta tsayo anan wato canfi idan kun lura shi yana kai da abu ne wani abin da wannan abin ba shi da iko ikon yin sa shine ya baka arziki ko ya tunkuɗe maka wani abin ƙi sai ka ɗauka ka ba wani maluki ko da ya bashi wata ɗan dama to amma dai asalin me wanda yake ba da wannan dama shine ubangiji in kullum shi sa ubangiji wani lokaci a cikin abin da yake sababi ne sai kuma ta raka gaba abin ya faru babu sababi in an ga hadari sababi ne a samu ruwa wata na kawai sai ka kawai ruwa ya tsuge ba hadari ya aka yi haka ubangiji ya ga dama wani lokaci kawai ubangiji sababin da za a samu ɗa shine mace namiji su haɗu haka da wata sai ya kadara aka haifa da annabi isa aka samu annabi isa babu mahaifin saboda mai saboda ƙari ya kunu a shai'u biduni sabab abu zai iya faruwa ba tare da sababin ba bal ma wani lokaci sai aka samu mashi annabi adam ba uwa ba uban ma baki daya saboda ana iya samun sababi a sababin babu shi ta kallafa sabab amma kuma a samu abin kuma shi musabbab din saboda shi musabbibin yana da shi mai kawaro sababin shi dama yana da kuma dama shi ke kayansa kamar yanzu sababin ne samun kuɗi shi da ka tashi kai wannan ka je kasuwa ka je ka buɗe rumfa sababin samun ilimi shi ne kai karatu amma nawa ne muke yin karatu bai samu ilimin ba Allah bai gada ba ba Allah bai gada ba nawa ne ke gani shekara arba'in yana neman dukiya ba mai tara dubu arba'in ba an sha yi samun wannan saboda haka ana iya samun to shi ma haka a tsiya yayin da aka canfa wani abu to wani abu ne da wato wani ga dama ne da ubangiji shi da asali mai dama sai ka dauka ka ba wani mahaluki yayin da kace dabba kaza shi ne zai jawo kawo maka arziki idan ka fita shi za ka samu arziki idan in yayi dama arziki kenan in yayi hagu ba za ka samu arziki ba ko kuma za ka tafiya kace a a je a duba maka tafiyar nan babu sa'a ka tafi akan wata kaza ko akan manzila ta kaza ka tafi na wata kace ba za ka fita ba to kaga wanzu wannan abin da kai ka ɗauki hakki na ubangiji ne ka ba wannan abin saboda ubangiji shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke sa albarka shi ke ɗauki albarka ka ɗauka ka ba wannan abu to wannan shi ne abin da ba a so sannan kuma dole babu da za a sami wato ratayin zuciya da wannan abu za a samu zuciyarka ta ratayu da wannan shi abin da ka can faɗin wanda wannan kuma zai kore maka tawakkali zai kuma kore maka duk wasu abubuwa na tauhidi shi sa to aka hana mu waɗannan abubuwa na wato a tsayyur din insha Allah na ga lokaci yayi lokaci ko abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafi mana akwai da gowan dan karin bayani akan la'ad wa la qiyar la hamata wa la safar da kuma magana alfalu da bambanci tsakanin shi da alfalu insha Allah a karatu na gaba za mu ƙara kiran karanta waɗannan hadisai ko mu faɗi fasar da malamai suka yi wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh